الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى منا تكون سورة النحل من ذا آية دريدي لا متاش آية دريدي a wannan sura mai albarka muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون na'am قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Allah maɗaukakin sarki ce wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canja wata aya a maimakon wata ayar Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunazzil lallai to ku sani Allah yana sane da abin da yake saukarwa qalu sai ka ji kafirai suna cewa inna ma an- anta muftar kadai ai kai ba kowa bane face muftarun bi ma'ana kazzabun lallai kai makaryaci ne bal aktharuhum la ya'lamun Allah yace bari wannan magana mafiya yawan su la ya'lamuna ba su san wato gaskiya ba kuma ba su san yaya ake binta ba wannan ayar tana ɗaya da cikin ayoyin da malamai suke kawowa dangane da abin da ya shafi annasikh wal mansukh idan za ku iya tunawa lokaci mai tsawo lokacin da muka zo magana akan manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha sai da muka yi ishara da wannan aya mai albarka cewa tana cikin suratul nahli idan Allah ya ara mana lokaci za mu fassara ta kuma Allah ya ara saboda haka wai za baddalna ayatan tana ƙarin bayani ne akan waccan ayar cewa ba ma shafe wata aya face sai mun kawo wadda take kwatankwacinta ko wacce ta fi ta ma alkhairi to wannan ayar tana kalubalantar mun yi bayani kai a can baya cewa annasikh wal mansukh malamai suna kasa shi gida uku akwai wato ayar da an shafe ta gaba daya ba hukunci wato mansukatul tilawa mansukatul hukum an shafe tilawar an kuma shafe hukuncin gaba daya ba wanda ya sai karanto ma ita yanzu babu sannan na biyu akwai wadda take wato baqiyatul hukumi mansukatul tilawa hukuncin na nan amma an shafe karatun kama a shekhu wa shekatu iza zana ya farjumuhu malbatta na kalan minallah kaga da ma- magidanci da mai bazawari da bazawara duk wanda ya yi zina allah maɗaukakin sarki ya ce a jefe su ba ta nan amma hukuncin yana nan sannan kuma akwai wadda take baqiyatu tilawa mansukhatul hukumi wato ana nan ana biya dan ka biya zaka samu lada amma hukuncin an shafe shi ba aiki da ita suna nan wannan suna da yawa alqur'ani tun daga kan suratul baqara har zuwa wasu surori da dama kamar yadda Allah ya gaya mana wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayr ikhraj da idan wato wato namiji ya mutu ya bar mace shekara ɗaya take ta kaba to kaga ayat tana nan muna biya a suratul baqara amma wata ta shafe ta والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ta shafe wata to saboda haka wannan shine bayanan da ayoyin suke to sai suke kalubalanta annabi alaihi salatu wasalam ya zai rika zuwa kamar a suratul anfal da muka biya yana zuwa da wani abu nan gaba ya zo ya kawo wani abu misali Allah maɗaukakin sarki ya ce yake ba wa muminai haƙuri cewa idan suka yi haƙuri in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu to idan aka samu mutum 20 za su rinjayi mutum 100 ko 200 daga baya kuma sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'ufan ko da'afa to sai suka ce ka ji tufka da warwara can ya ce mutum 20 daidai suke da mutum 100 ko 200 yanzu kuma ya zo ya ce mutum 100 daidai suke da 200 wannan ya tufka da warwara ce ƙarya ce zunzurutu to shine Allah ya mayar musu da martani wai za baddalna ayatan makana ayatin Allah ya ce idan muka canja wata ayar a maimakon wata ayar wallahu a'lamu bima yunazzil to ba a gaya muku cewa Allah yana sane da abin da ya saukar kar ku ɗauka wai cikin rashin sani aka yi Allah yana sane shi yayi haka cikin hikimarsa sai Allah madaukakin sarki ya ce kalu sai kafirai suka ce inna ma anta muftar annabi alayhi salatu wasalam ai inna ma anta kadzabun ƙarya kawai kake wannan shaci faɗi ne Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun bari wannan magana mafiya yawan su la ya'lamuna ba san gaskiya ba ballanta nasu bita sai kuma Allah ya ce qul ga ya musu nazzalahu ruhul qudus wanda ya saukar da qur'anin nan shine ar-ruh mala'ika jibrilu al-qudus wanda yake tsarkakakke kuma mai karfin gaske nazala bihi ruhul amin dama haka wato sunayen suka zo masa ko dai ruhul amin ko ar-ruhu ko ruh duka ya zo wato alkurani dangane da sunan mala'ika jibrilu sai Allah ya ce to a ruhul qudus ya saukar da shi min rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya kuma li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah su ƙara samun imani akai wanda yake da imani in ya ji wannan zai ƙara samun wani imanin akai maimakon ya samu shakku Allah ya ce wa hudan da kuma shiriya hakan da Allah ya zai kara shiryar da wasu zuwa ga hanya madaidaiciya wa bushra lil muslimin sannan kuma bishara ce ga wanda suke musulmi na cewa duk yadda suka yi hakuri a tsarin biyayya ga Allah da kuma wato biyayya ga dokokin Annabi alaihi salatu wasalam sune masu nasara to shine wa hudan wa bushra lil muslimin sai Allah ya ce mai kuma ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين Allah kuma yana lallashin annabi alaihi salatu wasalam ya ce walaqad na'lamu haƙiƙa mun sani malaman larabci suna cewa idan qad ta biyo bayan fi'ili mudari to yana nuna takanyu zai iya yi wa kaza haka suke faɗa a larabci amma idan ƙade ta biyo bayan fi'ili madi to yana nuna tabbas dole za a yi abu misali idan mutum yanzu a larabci ya ce ƙade udik zai iya yi wa ya baka kenan shine abin da yake nufi saboda hakan bai baka ba kakkai blaming ɗinsa domin cewa zai iya akwai yiwuwar na baka amma idan ya bai ce kada a ɗai tuhu to ba shakka ya baya to kuma Allah ya amfani da kada a wajen wato fi'ili mudari a nan to ta Allah ba irin ta mutane ba ce ta tabbas ce kad na alamu kar mutum ya amfani da ka'idar larabci a nan kad na alamu tabbas Allah ya ce muna sane annahu mai kuluna suna su suna faɗa cewa inna ma yu'allimuhu bashar wanda ya koyar da annabi alaihi salatu wasalam qur'ani wai wani mutum ne daban wai wanda yake koya masa lisanul ladhi yulhiduna ilaihi wato harshen da suke izgili a kansa ba a jamiyun ba ma balarabe bane domin sun yi maganganu da yawa wasu cewa suka yi salmanul farisi wai shi yake koya annabi yake koya ma wai salmanul farisi nan ba ba farisi ne ba balarabe ba wasu kuma suka ce a wani ne yana zaune a gefen kasuwa wani matashin yaro wai shi yake koya annabi alaihi salatu wasalam kuma ba balarabe bane wai shi yake koya annabi qur'ani ba balarabe bane wallantana wannan to larabcin fasaha sa ta alqur'ani a ce wani ne daban wanda yake bagware shi ya koya annabi domin balarabe yana da wasu abubuwa duk yadda ka koyi larabci akwai abubuwan da idan ka zo kana biya an baka wasa sai ta jama layi misali kamar dadun da zuwa da da da ɗa'un huruful idbaq din nan da ake faɗa a kan wayannan kalmomin yanzu balarabe za ka zo kana ka ta karkare kana karatu gairil magdubi alai ko da do sai ya ja malaye sai ai ba da akwai na ba haka ake faɗar ta ba da ba zai iya raɗaga ma kafa akan akan kafun domin za a iya cewa diye da ka faɗe ta za ka iya yin didi idan ka kawo isti'la'in ta sai ka ga ya ɗaga ma kafa amma zadun da ɗa'un da za'un wayannan na kana gama biya yin jalayi shi za a ga su suke wahal da 'yan musabaka to kuma wai a ce wanda wannan harafin yana wahal da shi wai shi ne wai shi zai koya annabi alaihi salatu wassalam kana so gana haka ka je ka shiga musabaka a kuwait ko yaman sai ta ja malayi kana ka ta karkare kana musamman ka ci gyaɗa ranar harafin ya ki fita to saboda haka shine Allah madaukakin sarki yace wanda suke wa annabi izgili ba kai lisawadu ajamiyun ba gware ne domin duk wanda ba balarabe ba ai wato gware ne duk wanda ba in dai yaran ba larabci bane gware ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah yace kuma wannan fa qur'anin shi wato yare ne harshe ne wanda yake na larabci kuma mabayyani karara wanda a larabcin ma fusha ba ba irin wanda za a yi in ka je masar yanzu ba ko wani gurin in ka je su ma gargaliya fijin ba irinsa ba a fusha ce shine lisanin arabiyyin mubi sannan kuke cewa wani ne koya annabi alaihi salatu wasalam to shine Allah madaukakin sarki ya ce me innal ladina innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la
نعم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم نعم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله نعمت وأولئك هم الكاذبون Allah madaukakin sarki yace innal ladina la yu'minuna bi ayatillah lalle waɗanda ba su yi imani da ayoyin ubangiji maɗaukakin sarki ba la ya hadihimullahu Allah ba zai shiryar da su ba kaga innal ladina kafaru sawa'un alaihim kenan a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun saboda haka Allah maɗaukakin sarki yace la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah duk waɗanda ba su yi imani da ayoyin Allah to Allah ba zai shiryar da su ba Allah yace walahum azabun alim lallai azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu kamar ka tambaya su waye waɗannan waɗanda suke wa Allah maɗaukakin sarki ba su imani da ayoyin Allah ba sai Allah ya ce inna ma yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah da ka taka ji ai wanda suke kirkirar ƙarya su dangana wa Allah maɗaukakin sarki su ne waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba mutum ya ce Allah ya ce kuma ya san ƙarya yake Allah ya ce kar ka sake ka faɗi wannan sai in Allah ya ce din annabi ya ce karka so ma sai dai annabin ya faɗa domin ƙarya mafi girma shine yi wa Allah ƙarya laifi mafi girma ba yi wa Allah ƙarya sannan yi wa annabi alaihi salatu wasalam sannan yi wa ɗaiɗaikun mutane ita ma ƙarya ce wadda Allah baya so shi sa aka tambaya annabi alaihi salatu wasalam ya ce mumini zai iya yin zina ya ce takan yi sata fa ya ce zai iya yi ƙarya fa ya ce ina haka annabi ya faɗa wannan abin da nauyi yake to kaga haka ne kuwa ta ai muminan kaɗan ne shi abin da aka gaya mumini cewa ya layi zini zani hina ya zini wa huwa mu'min da imaninsa san da ya je yin zinan ne ake zara imani amma ita ƙarya in ka ga mutum yana yin da to babu imani shi za ga hatta larabawa a da balarabe ya gwammace da ya karya wara ka kashe shi ba zai karya ba lokacin da abu sufiya ne je gurin herakal herakal ya rika mata tambayoyi bai musulunta ba lokacin yaya ɗabi'unsa yake yi ta faɗa ya ce mutum ne mai kaza duk abubuwan annabi na gaskiya sai da ya faɗa su waye mabiyansa ya ce majoritins talakawa ne ya yanayin yaƙi yake ya ce yau su fita a nasara a kansu gobe su yi ya taba saba alkawari ya ce bai taba ba amma dai yanzu mun yi wani alkawari ban sani ba ko zai karya ya ce amma bai taba ba ya ce a nan ne abu sufiyan yake ba da labari ya ce wai nan gurin na samu faka ya ce na faɗi wannan ya ce ina gama wannan maganar shi hirakil ya ce ina ai mai irin haka annabawa suke wanda allah ya aiko mai wannan ɗabi'ar ko shakka babu tunda bai yi ƙarya ba da yanzu ba zai ba kuma abin da ya zo da shi gaskiya ya zo da shi balarabe ƙarya baya amma mu musulmanmu ne yanzu nominal muslims ƙarya ta zama sana'a kawai mutum ba ruwansa yanzu zai zauna wai da zuwan wani kuma wai da zuwan jokin wai wasa ne sai kawai a mai da ƙarya wasa ai ta zubo ta to shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce mumini baya ƙarya shi sa muke gaya musamman malaman islamiyya in kuna tarbiyya ce ake bayarwa ba ma sai malaman duk wanda yake murabbi mai koyarwa in ka zo aka yi laifi yaro ya faɗi gaskiya to imar aguwa domin koya mar kake cewa ya zama mai gaskiya a gidanka yaro ya laifi ka ce waye ya ce ni ne ka ce to da bulala goma zan yi amma saboda ka faɗi gaskiya na kyale ka karka kuma to su sai ga ka ɗora shi akan turba domin annabi alaihi salatu wasalam haka ya faɗa cewa inna sidika ya hadi ilal bir ita gaskiya tana jan mutane zuwa ga nagarta duk abin kirki kuma annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana faɗar gaskiya har sai Allah ya rubuta shi mai gaskiya shaida ce babba a rika ce ma wani mai gaskiya ne shaida ce sannan ita ma ƙarya haka tana jan mutane zuwa ga fajirci mutum ba zai gushe ba yana ƙarya sai Allah ya rubuta cikin maƙaryata kuma ba zai gushe ba sai ta kai shi wuta kamar yadda gaskiya za ta kai mutum aljanna Allah ya azurta mu da ita to shine Allah yake gaya mana masu kirkirar ƙarya su ne allazina la yu'minuna bi ayatillah in kaga mutum yana ƙarya to bai imani da ayoyin Allah ba domin cewa wailun yawma idhil lil mukazzibin wa ulaika humul kadhibuna masu irin wannan ɗabi'a maƙaryata ne sai Allah ya ce mai na'am من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره na'am إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Mm.
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce man kafara billah duk wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki min ba'di imanihi bayan da yana da imani yanzu kuma sai ya fada kafirci to ka iya cewa me jawabu sharɗi din sai Allah ya ce wato fa alaihim ghadabun min Allah duk wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki bayan ya da yana da imani to fushin ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbata akan irin waɗannan mutanen shine fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sannan azaba mai girma ta tabbata akan irin waɗannan mutanen sai Allah ya ce kuma illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa shi tilastamar aka yayi kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na cike da imani sai Allah ya ce walakin sai dai kuma ko kuma banda man shara bil kufri sadra wanda ya cika kafu- kirjinsa da kafirci cike dama kafircin ne a zuciyarsa to shi ma irin wannan fa alaihi ghadabun min Allah shi ma ka ƙara samar da aya azabar Allah madaukakin sarki ta tabbata da fushin Allah ya tabbata a kansa walau azabun azim sannan azaba mai girma ta tabbata a kansa kaga sai ka lura da kyau wajen fassara ayar kenan man kafara billahi min ba'di imani sai ka ce fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sannan walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai ka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman istithna'i kenan istithna'i bayan Allah ya game kuma sai kebanci exception da bature yake faɗa to saboda haka an keɓance wannan ayar kan wata sauka ta sauka akan Ammar bin Yasir kamar yadda hadisi ya tabbata Abdullahi dan Mas'ud yace wanda suka fara karban musulunci mutum bakwai suka bayyana bayyanawa kai bayyana musulunci yace Annabi alaihi salatu wassalam in zan iya tuno su hadisin Muslim sannan na biyu shine sayyidina Abubakar na uku yace Ammar bin Yasir na hudu yace Suhaibul Rumi na biyar sai ya ce mahaifiyarsa sumayya na shida bilal na bakon ya dan kwanta mu su aka yi lissafo su su bakwai ya ce su suka fara bayyana musulunci domin bilalu yana cikin waɗanda wato aka rika azabtarwa shi ayar wato kaga bai bai istisna'i ba shi sai ya ki imaninsa ya bashi cewa ya yadda komai za a yi mara yi domin ana samun riga mai ɗaukan zafi a ɗora shi akan rairayi a rika azabtar da shi amma ahadun ahad yake cewa wato ba wanda ya cancanta in bi sai Allah guda ɗaya ya ki yadda ya kafirci ya ki yadda ya faɗi kalma ta kafirci amma kaga sumayya kamo ta aka yi abu jahal a ƙarƙashinsa take umayyatu bin khalaf haka yake sawa a kawo ta ya ta azabtar da ita ce faɗi kalma ɗaya mummuna kan annabi kawai wata ran da ta ishe shi da ya ishe ta ta tofa mar yawo a fuska ya zaru mashi ya caka a farzinta sai ta mutu ita ce awwalu shahida fil islam wadda ta fara shahada a musulunci ita ce sumayya sannan wato ga yasir din shi kansa mahaifin na ammaru shi ma dawakai aka sa suka tsinka shi wannan ya ja nan wannan ya ja nan aka tsinka shi sannan aka zo kan ammaru din to ammaru matashi ne da wahala ta azaba ta azaba sai ya faɗi me suke so yana faɗar wannan kalmar ya suka ce ai da ka faɗa tuntuni da ba azabtar da kai ba je ka sai ya tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam yana kuka saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya ce me ya faru ya kwashe labari ya gaya ba ya ce na na yi da na fita daga musulunci sai aya ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mudma'innun bil iman tuni ma Allah ya wanke shi cewa ya faɗi kalmar ne a baki amma zuciyarsa cike take da imani annabi ya ce ran da lokacin da kake faɗan wannan kalmar ya kaji ya ce wallahi ya rasulallah tun daga kaina har ƙafata cike nake da imani ya ce in suka koma tare ka kamar mai takalma kakka damu to saboda haka ayar akan ammaru dan yasir ta sauka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ammaru bin yasir kenan shine aka ce duk lokacin da mutum ya fada irin wannan gabar ya zanto ba labudda minhu za a iya kashe shi sai ya bari kalmar kafirci Allah ba zai kama shi da ita ba shine misalin da muke ta bugawa hadisin da annabi yace inna allaha tajawaza tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mustakrihu alayhi lokacin fadan yalwan shandam jos da da musulmi aka rika kama musulmi ana kashewa an rika yi musu irin wannan za ga an dafa naman alade da kari da burkutu in musulmi ne aka to hanya za a tare a gaban ka za a yanka wasu ko dai ka ci ka sha ko su yanka ta kaga akwai waɗanda aka rika kashewa saboda sun ƙi sha shikenan Allah zai karbi shahadarsu amma wanda suka shafa illa man ukrihan su imanin su ba zai kai su iya tsayawa a can ba tunda suka yi wannan ba laifi suka yi ba sai a kyale su illa man ukrihan saboda haka wa qalbuhu mutma'innun bil iman ibnu hisham da ibnu kasir sun kawo labarin abdullahi bin huzafa da yawa malamai sun kasu biyu akan kisar wasu na sukan isnadin wasu kuma suna ganin ya inganta lokacin da sayyidina umar ya aika sariya zuwa rum italy rumawa a wannan lokacin suna ji da kiristanci ga sarakunansu azzalumai aka tura abdullahi bin huzafa cewa ya je a matsayinsa na jagora a je abubuwan da ya kamata a yi shine komanda suna zuwa sarki ya sa aka kamo su sarkin italy aka kamo su na rumawa aka kamo su ya ce suka yi ta tattauna a yayye da shi ya ce shi ba zai shiga addininsa ba kai da tawaga ka ba za ku shiga ba ya ce allah ba zai shiga ba shi za a kawo katuwar tukunya katuwa aka zuba tafashashen mai wadda za a iya sa mutum biyu uku a ciki a rufe sai ya ce na yi da kai na yi na yi da kai kaki ya ce to sai za aka kamo mutum biyu a tawagar sai aka ɗau mutum ɗaya wannan man ya riga ya kai wato matuƙa wajen tafasa sai za aka zira shi a ciki ana zira shi sakanni minti ɗaya ana zaro shi ga ya zagonye gaba ɗaya ya ce kaga abin da na yi wannan ya ce na gani ya ce to za ka shiga addinin namu na kiristanci ko ko kana so kai ma ya ba wannan abu ya ɗauke kansa ya rabu da shi kawai sai ya jiyo sai ya ga yana kwalla ya ga abdullahi bin huzafa na kuka sai ya ce sauran masu aikin nasa ya ce ku kyale shi ya saduda yaya ya ce yayi na ga ka saduda za ka shiga ya ce wallahi wannan kukan da ka ga ina yi ba wai ina yi ba ne don damuwa kaina ya ce ina yi ne akan cewa ina ma rai ɗari allah ya bani ka riƙa kashe ni wato in ana dawo min da rai ina kana ƙara kashe ni har rai guda ɗarin ya ƙare a wannan abin da za ka yi ya ce shi ne takaici na takaici na ɗaya yanzu idan ka kashe ni rai na ɗaya ne ba za a kuma dawo da ni ka kuma min ba wannan sarkin ya kalle shi ya ce a wannan mutanen kam ba da wasa suke ba sai rabu da shi sai ya ce to kana so in kyale ka ya ce a ina so da ka kyale mu ni da tawagata wannan al'ummar da ka kama ya ce to abu ɗaya za ka yi ka zo ka sumbace ni a goshina domin su a gurinsu girmamawa ce ya gama girmama shi shi kuma balarabe da ya yi wa alne wannan gwara ya mutu ya ce zo ka sumbace ni a goshina sai shiru sai ɗago kai ya kalle shi ya murmushi ya ce to idan na sumbace ka ni kadai za ka kyale ko har da sauran mutanen da ka kama sai ya ce dukanku sai ya ce to yana zuwa sai ya sumbace shi a goshi sai ya ce to shi ya ga mai mar sai ya ce di ya sallame su tafi kankace mai wannan labari ya koma gurin sayyidina umar aka je aka ce ai shi kenan abdullahi bin huzafa ya tabargaza ai su da ayi wannan gwara a kashe su duka labari ni ya kamo saboda haka sai ta sabbut ya bibiya ya ce a kawo shi aka zo ya ce me ya faru shi ne adalci dama in aka ce ma wane ya kaza to tuntube shi me ya faru ya ce kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ya ce to me yasa ka sumbaci goshin sarki ka yi ne don ka kubuta ko ko da wata wani baka ya ce wallahi na yi ne don kubutar da al'ummata ba wai don kaina ba ni ne sai dai kashe ni shine sai da umar ya taso zuwa sumbaci goshin abdullahi bin huzafa ya ce haƙƙun ala kulli musulmin an yi ƙabbila ra'asa abdullahi bin huzafa ya ce wajibi ne tabbas ne kowa ya zo ya sumbace shi domin ya yi ne ba don kansa ba don al'ummar musulmi wannan shine siyasa shine abin da ake faɗa in mutum yana da ilimi ya kamata ya koyi siyasar magana da iya isar da sako to kaga wannan siyasa ce ta kubutar da al'ummarsa to shine abdullahi bin huzafa to shine allah maɗaukakin sarki ya ce to duk wanda ba wannan irin layin yabo ba fa lahum azabun azim wa lahum azabun azim azaba babba ta tabbata a kansu sai allah ya ce zalika bi annahum na'am ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم na'am وأولئك هم الغافلون na'am لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya hakan ya tabbata a kansu ne wato azaba mai radadi za ta tabbata a kansu saboda me bi annahu mustahabbul hayatad dunya saboda sun zabi rayuwar duniya alal akhirati akan ta lahira bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu ko wal akhiratu khairul laka min al ula ko wal akhiratu khairun wa abqa saboda haka rayuwar lahira ita ce rayuwa wanzajiya sai Allah ya ce wa annan laha kuma lallai ubangiji madaukakin sarki la ya hadil qaumal kafirin baya shiryar da waɗanda suke kafirai ulaika alladhina daba Allahu ala qulubihim irin masu wannan ɗabi'ar sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya shafe zukatansu wa sam'ihim da jinsu lahum qulubun la yafqahuna biha kenan ko la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha to shine Allah madaukakin sarki yace mana wa absarihim da gannan su ga idan amma ba sa ganin gaskiya wa ulaika humul gafilun kuma lallai masu wannan ɗabi'ar su ne rafkanannu waɗanda ba su fahimci hanya wadda take miƙaƙiya ba Allah ya ce la jarama babu makawa annahum fil akhirati masu wannan ɗabi'ar da Allah ya lissafo lallai a lahira humul khasiruna su ne asararru taɓaɓɓu Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce mai ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah madaukakin sarki ya ce summa inna rabbaka kuma lallai sannan kuma lallai ubangijinka lillazina hajaru dangane da waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ko daga makka zuwa habasha min ba'di ma futini bayan an jarrabe su jarrabawa ta gaske ko domin shekara shida aka yi sahabbai da annabi alaihi salatu wasalam suna cikin tsanani da persecution mai yawa ana tsananta musu ba wanda ya zai bayyana addinin sa tsawon shekara shida wanda suka shiga musulunci zaka iya irga su dan ba su kai mutum ɗari ba shekara shida kuma da'awar ake yi domin ana gidan arkam ibn abil arkam har a wannan lokacin komai za a yi shi a boye ake yi to shine Allah madaukakin sarki ya ce to min ba'di ma futinu bayan an jarrabe su sun majahadu bayan nan suka fito suka yi jihadi domin ba wajabta jihadi ba sai da aka dawo madina to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa sabaru sannan kuma wato suka yi haƙuri inna rabbaka lallai ubangijinka min ba'di ha bayan wannan hijirar tasu la gafurur rahim mai gafara ne rahimin kuma mai jin kai sai Allah ya ce
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki ya ce yau matati kullu nafsin ka tuna ranar da kowane rai zai zo tujadilu an nafsiha tana ita ran tana musu wato akan kanta kaga rai yana musawa cewa shi bai kaza ba shine muka ce za a kawo flash kowa a samu flash ɗinsa zai jona kawai ya ga rayuwarsa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowanne rai sai a cika mar abin da ya aiwatar ko me kai Allah ba zai tauye ba duk kankantarsa Allah ya ce wa hum la yuzlamuna alhali ba a zalunci kowa ba za a dora ma komai inda ya dace saboda haka kaga babu zalunci abin da kai shi za a yi maka sai Allah ya ce mi na'am وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا Mm.
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف Mm.
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah madaukakin sarki ya ce wa daraballahu mathalan Allah madaukakin sarki yana buga misali walillahi almathalul a'la Allah ya fi kowa iya buga misali saboda haka yana buga misali akan qaryatan akan wata alƙarya malaman tafsiri suka yi sabani majority ko aksariyar su da yawan su suka ce ana bayani ne akan makka domin shine garin da annabi ibrahim ya yi wa addu'a su ne waɗanda suke cikin annashuwa da kayan marmari da abubuwa iri-iri wasu kuma suka ce madina ce to wato Allah yana buga misali dangane da wani gari kanat aminatan wanda da gari ne amintaccen gari babu tashin hankali ba kashe jama'a ba komai wanda zai daga wa kowa hankali babu shine muduma innatan yati harizqu haragadan arzikin su na zuwa musu ragadan ai wato kasiran me yawa min kulli makanin ta ko'ina kaga maka ne mai wannan ai za ga ba sa shuka inibi ba sa shuka tufa amma an kaje akwai min kulli makanin ta ko'ina kai musu aiki shine wato min kulli makan amma fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin Allah mecece ni'imar shine wanda suka ce makka je suka ce gashi nan alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar domin da muka zo a Ibrahim surati Ibrahim mun fassara in ba ku manta ba mun ce malaman tafsiri sun ce ni'matallahi a wannan sura shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shin ba ku ganin waɗanda suka baddalu ni'matallah suka canja ni'imar da Allah ya musu tawa ai ko annabi alaihi salatu wasalam a cikin su ni'ima ce kai mutane a yanzu in gwamna ya fito a garin su murna ake ko za ga ana ta murna wata rigima za ka ji mutanen arugungu da mutanen zuru wasu na cewa ai lokaci kaza kun fitar da gwamna a cikin ku mu ma yanzu mu za mu fitar to wannan abin alfahari ne na cewa lallai wato a samu ma wanda yake jagora a cikin ku wani abu ne yanzu mutanen mutanen katsina za su yi alfahari cewa shugaban ƙasa nasu ne lokacin da wato obasanjo ya fito yaraba suna alfahari cewa nasu ne musamman mutanen ogun to irin wani abubuwan shine wato mutum zai rika alfahari da kasancewar wani dan cikinsu ne to allah ya kawo annabi alaihi salatu wasalam cikin ku ko larabawa qurayshawa yayi muku ni'ima kenan to me yasa kuka kafirce mata shine baddalu ni'matallahi wa halu qaumahum daral bawar suka jefa mutanen su cikin wato gidan halaka shine aydarul halak gida na halaka suka kiyarda su ba hanya ta gaskiya to shine wato kafirce wa ni'ima ba a zaƙa hallahu libasul ju' to haka ɗabi'ar Allah take sunnar Allah idan ya ma ni'ima ka butulce mata to sai kawo sai ɗanɗana ma wato tufafi sai sa ma tufafin yunwa ba Allah ya ɗauke ma tura turin babur ba kare na tura babur shine ka ce gwara wai kaba kai da wannan ni'imar ba sai ya haɗa ka da yunwar ba shinkafa kake so ba to ga ta nan ka manta awa biyu da kake yi a tsorace ka ɗauko mahaifinka a daka matsawa ba kafarat bi al'umillah haka ni'imar ko da yaushe na taba gaya wasu lokacin da aka zo ana turin babur kawai wata ni'ima da Allah ya mana a baya na tuno lokacin da aka ce a daina goya mata a babur yan a taba rashin mutunci suka rika hazzani suka rika daura suka rika zuwa gidajen manyan malamai suna izgiri to sai Allah da ya tashi jarraban mu sai ya hana hawa babur din duka yace ko matar ka ba yadda ka goyo ba ba za ka hallahu libasar ju'i wal khawfi haka Allah yake idan ya baka ni'ima ka ki godewa to sai ya jarabe ka da wani abu ko da yaushe abin da muke gaya al'umma ko da yake ya faɗa kan ma mu bata lokaci wa qalilun min ibadiyash shakur shikenan yace kaɗan ne a bayina masu gode mu al'umma annabi alaihi salatu wasalam idan Allah ya ma ni'ima haka na gaya wani ba Allah satin nan da ya zo yana ta complain kaza kaza kaza iyalinsa tana da kaza na ce idan kana so ka zauna lafiya da iyalinka na ce abu na farko za ka ɗauka shi gidan aure gida ne da ya kamata ka ba wa kanka farin ciki na ce kuma kai za ka ƙirƙirar wa kanka da farin ciki ba dole in kana so ka zauna lafiya ƙirƙirar wa kanka ka rika zauna ka rika fahimta cewa in ka dawo gida ko matar ka ce za ta yi ma wani abu ka ce mata kinga ce ni fa gidana gida ne na kwanciyar hankali bai kamata kuma ina waje in ji a ɓata min rai in dawo na kuma ɓata rai waje Allah ki fahimci wannan in kana gaya mata wannan za ta rika fahimtar kai ba ka san damuwa gidana gida ne na kwanciyar hankali ka ɗora wa kanka wannan ka ɗauka sannan abu na biyu ka janyo a cikin ranka ka fahimta da kyau cewa wato idan ta ma wata kwakyariya da laifi ka ɗauka cewa tana da wasu alkhairai su kake kallo kawai domin haka annabi ya gaya ma la ya mu'minun mu'mina kada mumini ya rika kyamatar mumina in kariya min ha khuluqan radiya min ha aka idan ta ma wata kwabar sai na bashi misali akan kaina na ce masa ka gani yanzu na ce yara na ban da lokacin da nake iya zama mi lesson assignment na ce wallahi ko laifi aka yi mun a gida sun na tuno wannan na ce kuma suna fahimtar karatu na ce ita take zama da na bokon da na arabiya ita take musu na ce ko wani abin ta yi min na tuno wannan sai haƙura na ce to sai ka zauna lafiya in ba haka ba babu yadda za a yi ka rika zama mai wato samun nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka zauna lafiya ka gano alkhairan domin kai ma kana da naka sharrin in aka gano alkhairan kuma sai a yi ma abuwa to saboda haka ko da yaushe idan mutum yana so Allah madaukakin sarki ya rika kallansa to in yi ma wata ni'ima kakkai ma butulci la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kuna butulcewa wani ya zo ya ce wai kaya wata ran da wani ya ishe ne ya ce mu komai ya tashi komai ya tashi wai shine complaint ɗinsa komai ya tashi saboda haka kaza ya yi tsada ya tashi sai nace mu ma ranmu ya tashi yadda shinkafa ta tashi haka rayuwarmu ta tashi don ba sakowa ta ba sai shiru bai kuma ce mun kala ba saboda ai rayuwarmu ta fi abincin da kake magana a kai ba sai kana da rai wato kana cikin kwanciyar hankali kake iya tuna abinci ba sai kana cikin kwanciyar hankali ko da yaushe la in shekartum la azidannakum in ka tuno ni'ima kuma al'umma su fahimta wallahi tallahi ba wai muna kallon cewa na farko wanda yake shugabancin kasa musulmi ne dan uwanmu ba sannan hausa fulani wallahi tallahi ko a ƙarƙashin an ne aka samu wannan ci gaban za mu faɗa Allah ko a ƙarƙashin an ne aka zo yanzu za mu iya zuwa mu zauna a masallaci ba na jin tsoron kowa kowa in ya shigo ina kallon ba ma ruwa da shigowarka in za mu masallacin juma'a ba zan awa ɗaya ba ban turin babur na rabin awa ba ko ƙarin ne ne za mu faɗi gaskiya mu ce mun samu annashuwa da jin daɗi mun gode ma Allah za mu faɗa ba wai don namu ba ne shi za muka ce ba ruwanmu da jam'iyya ina ruwanmu da ita ko a mai alade mutum ya fito nagartacce kawai ka zaɓar ba ruwanmu da jam'iyyarka ko a wallahu khairun ma'in ka fito dan iska ne kai ba ruwanmu da kai sunan jam'iyyarka wallahu khairun ma'in wallahi ba ruwanmu da ita to ina ruwanmu da ita amma ko da yaushe adalci in yazo ka dora abu inda ya kamata sai ka zauna lafiya amma haka kawai mutane kawai idan su ya rufe kamar shikenan Allah turo mu ya mu ci shinkafa ba mu da aiki zai cin shinkafa man rabbuka shinkafa wa ma dinuka shinkafa ba wanda baya so ya ci abinci amma a fara duba duk abin da yake na sama idan kai wa Allah godiya akan ni'ima da yima babba to sai ya dauke ma karamar ba haka Allah yake amma kawai sai kaga abun mamaki da wanda suke ikirarin karatu da wanda ba sa yi da yan tasha da masu shiga rediyo kowa zai zo ya faɗi magana yadda yake so isa muke gaya wa Allah Allah kada ka kama mu da maganganun wawayen cikinmu domin wayawayen cikinmu suna faɗa kalmomi marasa daɗi waɗanda wasu idan ka ji sai ka riƙa mamaki wannan me yake damunsa to saboda haka wannan shine ƙa'idar Allah in yi ma ni'ima ka wato buce mata wallahi tallahi sai ya jarabe ka ai gashi nan ko mata da miji ne yanzu haka na gaya wata ɗazu na ce ki riƙa haƙuri gwara a ce mijinki yana cutar da ke da ki cutar da shi na ce idan ran da Allah ya sa kuka rabu idan rabuwa ta zo wallahi sai Allah ya jarrabe shi da wata wata za ta rika yi mara rashin mutunci sai ya rika tuna ki ko bai faɗa ba sai ya gaya wa zuciyarsa na ce haka Allah sunnar Allah ce haka Allah yake idan ya ma ni'ima ka butulce sai ya jarrabe ka da wani abu to wannan shine sunnar Allah kun ga abin da ya samu mutanen maka Allah ya musu ni'imar kawo annabi alaihi salatu wasalam komai suna samu a maka ba sai da aka yi matsayin da mushe aka rika mushe saboda butulcewa da suka yi na ni'imar da Allah ya musu mutum zai je fitsari in ya ji gurin ya yi ƙara ya tsaya bayan ya gama fitsarin ya haƙa gurin sai ya samu buzu a ciki buzu shi zai ɗauko ya ɗora a wuta in ya gama laushi ya ta mamula kamar cingam haka zai ci to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana fa kafarat bi an'umillah suka butulce wa ni'imomin Allah ba za ka Allahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa wal kaufi da tsoro bi ma kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa shine ya janyo musu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon mata Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu wanda suka riga mu gidan gaskiya akwai limamin gandu na eh, mahaifiyarsa ta rasu muna fata Allah madaukakin sarki ya mata rahama ya jaddada rahama a kabar- a kabarinta idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka yalla bai har yanzu an ce yana gida a kwanci muna roƙon ubangiji ya tashi kafadunsa ya mayar mar da rashin lafiyarsa kafara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da mutaki da mumini eh za mu zo ƙarshen ayar za ta yi magana annan laya ma'alladina taqaw alladina ba yi magana